suka bar shiga cikin musulunci tunda yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fi silmi kafa to wanda suka ki suka dakata ba abin da suke sauraro illa an yatihum Allah sai su saurari ubangiji zai zo musu da kamu irin nasa ko azabarsa amma ta ina fi zulalin minal gamami cin girgije na hadiri wanda shine matsan matan rahama maimakon rahamar kawai sai zo da azaba ta nan ya fi komai ban tsoro abinda ake tsammanin za a yi ruwa a ji daɗi to maimakon ruwan sai kuma musifa ce za ta sauko ba abinda suke sauraro sai dai wannan sai ce ashabu shine girgije waye mazannatun rahamati a fatsan matan rahamaci fa iza ja'ahum azabu minhu idan azaba ta zo ta inda ake tsammanin rahama kana afza'a wannan azabar ta fi firgitarwa wal mala'ikatu ko kuma mala'iku Allah ya tura su zo da azabar shi ce adafun ala ismil jalala ila an yatihumullahu wal mala'ikatu wa qudiya al-amru al'amarin an riga an gama shi na halakar da su ce tan ma'amuru halake al'amarin halakarsu ya gama tabbata wa ilallahi turja'ul umuru dukan al'amura wurin Allah suke komawa fil akhirati lahira da abin da aka yi da mai kyau da mara kyau da wanda aka yi da ikhlasi da wanda ba a shi da ikhlasi ba an tattara wurin Allah zai koma kuma gobe alkiyama yi wa kowa hisabi akan abin da yi ce sal tambayi ya muhammad sallallahu tambayi bani isra'ila su banu isra'ila a tambaye su tabkita wato don kunyatarwa a ƙurista su a kunyatar da su shi ne shi a tambaye su kam atainahu da yawa mun ba su min ayatin bayyanatin daga ayoyi wanda suke mabayyana sai ce ai kasiran a adainahum da yawa mun ba su ayoyi ma'aya mabayyaniya mu'ujizatan zahiratan mu'ujiza ta fili fa baddaluha kufra sai suka maida ita ta zama butulci kama ta kaddama kamar da ya gabata fita zikirihim an ni'am wajen tana musu ni'imomi kasan a ƙur'ani na ta ce bani isra'ila zukuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamina to duk abin da yayi musu na ni'ima wanda za su gane Allah to sai kuma su juyar da abun sai zame mu sai su zama butulci mun ga lokacin da annabi Musa alaihi salam Allah ya jarrabu banu Isra'ila da ruwa sai suka ci da annabi Musa alaihi salam ya roki Allah ya janye ruwa sai ya janye da ya janye sai kuma wurin da ruwan ya kwanta sai kuma ciyawa ta dinga fitowa sai tsoro sai ka ci abu ba wani abin da ya mana ma a ce ma alheri ne sai ubangiji ya jarrabe su da jini in ba ce rijiya ya ɗebo ruwa za a zuba a baki sai jini in an zuba ruwa a tukunya za a buci sai jini nan ma suka roƙe shi ya roƙe allah aika janye jini maimakon su miƙa waya shi suka yi saka jarrabe su da kwaɗi nan ma suka kwan bakwai a ciki annan musa alasiru suka ce roƙi allah ya musa abin da ya roƙa mana allah sai mu bi ka aka yi su suka yi aka kuma ɗora musu kwarkwata nan ma su ne wannan ni'imomin da allah ya ce tusa ayatin da ya ba annan musa alaihi wadda mai hukunsu bisa suke to duk irin wannan ni'imomi ko kuma ina ayoyi ana bayarwa ne don su sa mutum ya imani ya ji tsoron Allah to amma wanda Allah bai nufe shi da alheri ba kuma sai ya butulce maimakon ayar ta sashe imani sai sake fandarewa kun ga murudu haka ake da shi da murudu ya zo yana ta yin abin da ya ga dama annabi ibrahim alaihissalam ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumitu wangina yana rayawa yana kashe sai ce ana uhyi wa umitu kuma na raya ina kashewa kai wancan dan kuhu ko a sake shi na yi masa aure na bashi kuɗi ya samu wani kurin tam aka tamfaɗe shi da kibiya aka kashe shi so haga na raya na kashe san ibrahim alaihi inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi Allah yana fito da rana daga mahudarta fati biha min al mashriqi kai fito da min al maghribi to fito da ita ta mafadarta Allah ce fa buhital ladzi kafara sai na da ya kus kus ba zai iya cewa komai ba kaga aya ce da zai yadda sai yaki sai ce kai tunda abin ya zama haka ku gina mun katon gini wanda zan bi abin da yake faɗa haka gina masa gini mai ƙarfi mai tsawo aka yi masa foundation mai ƙarfi sai da ya hau sai Allah karya ginin mafiya duk suka halaka shi ko ko ƙurzane bai ba maimakon ya ga dama aka ba shi igyara ya sake fandarewa wa man yubaddil ni'matar lahi wanda ya canja ni'imar Allah ya musanya ta wato ta zama butulci shine ce ma wa ni'ima bihi alaihi min al-ayat abinda aka yi mana ni'ima da shi na ayoyi allati hiya sababul hidayah wanda wannan ayoyin su ne sanadin shirya amma maimakon ya shirya sai kuma ya canja su in ba da ma ja athu bayan ta zo masa me ya canja su kufura sai suka zama butulci sai ya fandare to ya sani ko wane ne fa inna allaha shadidul iqabi Allah mai tsananin ukuba ne kun ga murudu sauran da ya shiga kan yanayi masa kuɗa yana kuka aka rasa yadda za a yi ba ta yadda za a fito da shi a ƙarshe dai ya tsaye tozalta ya zama ba kowa ba duk wanda yi wa ba ya je bai isa ko bai kuma yana neman taimako daman sunansa almalikul ilahu shine a sarki kuma shine Allah sai ga sarki Allah kuma ya rasa inda zai na neman taimako je gidan wannan tsohuwa taimake ni je wajen wannan mutum ya taimake shi duk wanda ya wace da kaskanta daga bashan nan ya mutu tala mai tsananin ukuba ne ukubarsa kuwa shi kadai ya san iyakacinta komai ya so sai mai da shi ukuba iskar da ake shaka sai mai da ta ukuba ruwa da ake sai mai da shi ukuba dare sai mai da shi ukuba rana wuni sai mai da ita ukuba babu abin da in ya so ba zai mai da shi ukuba ba shi kaɗai ne abun tsoro Allah in ka shiga daji ba kowa ƙungurmin daji sai ka ji tsoro amma daji ba abun tsoro ba ne Allah ne abun tsoro tsoron da kake ji a daji shi ya sa ka ji tsoro amma ya sa wata halittar ba ta sakewa sai a daji a shaga daji ba abun tsoro ba ne sannan kai inda kake sakewa waccan da take sakewa a dajin aka dada ita nan ita kuma za ta sake ba in ka shiga ruwa ba abun tsoro ba ne domin wata halitta sai a ruwan take rayuwa ita kuma aka hauro da ita nan ba za ta rayu ba in wuta ce wata halittar in ta kalli wutar za ta dinga cin kanta da kanta tana jin tsoron waccan halittar ashe shi kaɗai ne abun tsoro komai iso ana sai mai da shi uku ba sai ta zama bayan da za a yi ko ba za ta taru ba kwanakin ba na gaya mana kun da tiji da yake ce mana shekara kamar taman da suka wuce an taɓa yin wani ɗan goyo wuce ta birnin kano tun kimanin sha biyun dare ɗan gwannan ita ko ike tafiya sai da aka sake kaiwa wajen wata sha biyun daren bai gama wuce ba kano ran nan ba a ga rana ba wucewa kurin suke to wannan duk al'ummar da ya tura wa wannan ta gama ko nan wucewa kawai ta zo ta amma duk itacen da ta bi ta kai sai kan Allah bai taɓa masa ganye ba wanda suke faffadowa suna mutuwa sai ga ana cika masakai da su ana cika buhuna amma wuce suka ba san inda za su ba ba abin da ba zai mai da shi ukuba ba a nan duniya yana da tsananin ukuba ko balle a lahira shadidul iqabi lahu amin mai tsananin uba ne gare shi wanda ya canja ni'imar Allah bayan ta zo masa mai da ita butulci sai ubangiji ya ce zuyina lillazina kafarul hayatud dunya an kawata wanda suka kafurta an kawata musu rayuwar duniya ay husinat fi ayunihim an kawata musu ita idan su wa ushribat fi qulubihim an kuma cusa musu santa a cikin zukatansu fa ahabbuha sai suka so ta wa'aradu an gaire ha kuma suka bijire suka kauda kai gabaran waninta to su ita duniya adanta ta ake su kafirai Allah ya musu ya kawata ta a zukatarsu ya kawata ta a idanuwansu to shi mumini bai kamata ya dauke ta haka ba inda wannan rayuwar ce ita rayuwar gabaki daya ta nan a doron ƙasa ake yin ta ita kuma ƙasa wadda muke ciki ubangiji ya ce da ita da sama a cure suke a tsore suke a walan yura da zina kafaru? eh? anna samawatul arda kana tare takan wafa takana hu a tsore sai ya raba su da ya raba su ita ƙasa sai ya ce ya halice ta a cikin kwana biyu a innakun da ta kafaru na billazi kalakal arda fi yau maini wata ja'aluna lahu an dada kwana biyu sannan bayan wannan sai ce ya sa mata duwatsu don su danne ta sannan wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata ha fi arba'ati ayyamin sawa'al lisa'ili cikin kwana biyun ka hada da wancan kwana hudu kenan to sannan kuma akai maganar sama to sama an yi ta har guda bakwai an mata shirye-shirye iri-iri wannan malamai suka ce Allah ne ya san me a saman take Allah ne kaɗai ya sani domin sun ce ana tsammanin sama ta ɗaya daman duk wa'insu taurari nan da ake takama da su daman ba wanda zai kai sama akwai tauraron da shi kaɗai ya fi rana so tiriliyan goma sha ɗaya da biliyan ashirin da biyar amma shi kadai bai kai lebatin sama ta ɗaya ba bai kai ba to wannan sama ta ɗaya Allah ne kadai isan irin girmanta shi sa yake cewa was sama'a banaina ha bi aidin wa inna la musi'un ya yi ta da girma da iko yace su yi min wasirautawa ne to wannan sama da duk abin da take da shi sai aka ce ana malamai suka ce suna tsammanin in ka ɗauko sama ta biyu da za ka ɗau wannan sama ta ɗaya ka saka kamar ka ɗauki zobe ne ka ajiye shi a hamada ita kuma ta biyu ita ma akan ta uku haka za ta zama har zuwa ta bakwai in ka ɗauki saman bakwai kaf in ka saka su a kursiyu kamar ka ɗau awanya zobe ka ajiye a hamada in ka ɗau kursiyu ka saka shi al'arshi kamar ka ɗau zobe ka saka a cikin hamada saboda ka wannan kasar kankanuwa ce kasko ce da ya so a rayu sai ya mata shiri ya samun mata da kogi da koramu da jadawil littar da ta bambanta da mala'ika sannan kuma ta halatta bambanta da dabba shine mutum zai ci zai sha don haka an samar masa ruwa an samar masa abinci kuma an samar da iska a gurin oxygen an tsara sannan an san zai dinga haihuwa aka tsara masa waɗannan amma duk da aka gama abu ɗaya ne tak a cikinta an yi ta ne saboda rayuwar wucin gadi shi ke nan saboda wanda isan haka take a wannan rayuwar ta zai sare mata sanda ba kowa ka gan shi matafiyi ne zuwa ya da zango ya wuce da za da zango ya wuce kama shi kafiri sai zama bai dau haka ba to bai kamata shi ko musulmi mai sallah wanda Allah ya wahayi na alkur'ani ya dauki duniya haka ba to yau kusan al'amarin ya juye ya zama da su yadda suke son duniyar haka su ma masu sallar suke so amma abin tsoro shine Allah ya kiyashe mu faɗin da annabi alaihi salam yayi ta hau zai fada wa al'umman nan ya ce lasa tabba'un nan sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in law dakalu juhura dabbin la dakaltum za ku bi tafarkin wanda suka gabace ku ɗani ɗani taku taku za su ga ramin damo kuma sai ku kukuta kun shiga sai sabai suka ce al-yahudu wan nasara sai ce fa manil qawmu suwa da me mutane yahudu nasara za ku bi tafarkin su komai irin nasu shi za a dauka san duniyar da suke shi ma sai musulmi ya dauka hanyar neman kuɗin da suke bi shi shi ma musulmi sai ya dauka hanyar ado da suke shi ma irinsa zai dauka hanyar bukukuwa da suke ita ma zai dauka komai da komai dai sai zama iri daya to mutukar akwai son duniya to fa Allah ba zai so mutum ba ba zai so shi ba kuma kowace irin da'awa zai na san annabi alaihi salamu to da'awarsa wato wannan kaunar ta da'awa ce domin annabi sa baya son duniya baya so to da ka in ka ga mutum tashi ta zo daya da annabi alaihi salamu sai sun yi tarayya a siffar domin annabi alaihi salamu ce al'arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha iktalafa su rawuka haka suke kamar soja wayannan sun shata daga wayannan sun shata an yi arba wanda aka daidaita da shi za ga manufa iri ɗaya ce wanda aka saba da shi ko za ga manufar ta zama kai da gindi ba za su zama ɗaya ba shi yasa ake cada za a samu minai su dubu su zauna a guri amma akwai munafiki ɗaya idan wani munafikin ya taho da guri bai san su ba kaf in Allah ya yarda wanda zai masa dadi ya zauna gurin jikin dan uwansa munafikin bai san shi ba so da tashi ta zo da sai ji ya kwanta masa a rai haka idan akwai munafikai dubu mumini ɗaya ne a gurin idan wani muminin ya zo bai san su ba in Allah da inda zama zai yi sai ka tarar gurin dan uwansa mumini zai zauna haka rayuwa take sai an su daidaici da a siffa sannan ake son juna shi sa wajen sai da salamin gazali ce hatta Allah ba za ka so shi ba sai kun haɗu da shi a wata siffar ita ce siffar rahama siffar son ilimi in ba ka da wa'annan to ba za ka daidaita da Allah ba san ka da shi ba zai ɗore ba to da ka annabi alaihi salamu baya son duniya sabban salwanin lai alaihim haka suka yi saboda aka sai tashi ta zo daya amma idan kashi ya kare idan aka dora aka ji aka yi hoto a ganshi a tsaye haka to ya gyaru amma in ya goya bai gyaru wato duk wanda tsakaninsa da annabi alisun a kan duniya ya goya to sai dai ya da'awa ba zai ba son dai ba zai dore ba amma waɗanda suke so na gaskiya to ba ruwansu da wani yanda ya guji duniyan nan alhaka suke kwatantawa ba ji ba gani kuma san duniya a gudunta abu ɗaya ne rak da zama da duk hanyar da za ka bi ka samu abinci sai wacce Allah ya yadda wacce bai yadda ba za ka bata to shi kenan ka kubuta amma an mutum ya sha an yabi daka ta shari'a ko daka ta musulunci ko daka ta malamai ba zai ci abinci ba to ya halaka ya halaka in dai arziki ne Allah ne yake ba da shi ko shi yake zaunar da shi in bai zaune da shi ba shi kenan yi an mutum ya fi kowa kuɗi kalma ɗaya Allah zai wa dukiyan ya ce zul ta tafi kenan kamar yadda duk abin da yake so ya samar ya ce kun sai ya zama da wanda ba su haka zai masa so da shi ne mai rika komai ba sannan wannan gurin da za a wuce duk abin da ka ajiye kai kai tumulmula mutum ya rike ya ƙi bayarwa to Allah ya ce karewa zai ma inda kun yamfadu amma in kana da farar dabara ba shi sai ce ma inda lahi baki wanda yake gurinsa shi zai tabbata amma in ka bar shi a gurinka babu shi shi sa annabi alaihi salam ya dinga dora mu akan tagayyurul mafahimi canja tunanin mu akan duniya yanda muka tafi abu sai canja shi sai yake cewa da mu alaihi salatu wassalam a tadaruna mani da mufulis kun san waye mufulisi wanda aka yi wa gwanjo aka yi wa waso sai suka ce malla dinara lahu wala dirhama wanda ba shi da kuɗi ba dinare ba azurfa ba naira ba dala ba stalin sai ya ce mufulis shine wanda zai je ranar tashin alkiyama da sallah da azumi da ibaduran kaf amma wa ƙarshe ta mahaza ya zagi wancan wadda raba haza ya daki wancan wasa faka dama haza ya zub da jinin wancan wa akala mala haza ci duke wancan sai ta iban ibadin a biya to wannan shine aka yi wasu ya zama bankrupt in aka gama kuma ayyukansu ba su gama biya ba sai a ebo zunuban wa'ancan a jibga masa sun maɗure hafin nari sai kuma a jefa shi a wuta kaga an canja mana tunani cewa ba tarin dukiya ake magana ba ka zauna da mutane lafiya ka wuce lafiya ka tafi ibadinka su zauna ma an mutum bai yi haka ba to zai tafi lahira duk abin da zai zama babu shi shi ma to annabi alayhi salatu wasallam dan ya canja mana tunani sai yasa aka yanka akuya a gidansa sai salam aka kwankwatsa ta aka rabar sai ya shigo sai tambayina na aisha radiyallahu anha me ya saura akuyan nan sai ta ce karfata gata sai sai ita muka yi asara akuya tana nan banda karfata ma'anar wannan wanda aka bayar shi za a je a tara a lahira wannan kuwa aka ci ba za ta da shi ba a lahira kaga yana koya mana yadda za mu yi tunani a rayuwarmu yadda za mu gina can inda za mu je mu zauna na dindindin kuma kullum zara ba ta barin dami ba ta barin dami da abinda ake zara kaya kullum garin Allah ya waye mutum ya lissafi ya tabbatar kwanakinsa ne suke karewa ba da karuwa suke ba nan to mai hankali ba zai sare mata sanda ba zai duk abin da zai yi daga cewa ya ci riba ranar da aka fasa kukansa ba zai dana sani ba kare abin da sai an zo ya ga goshin mala'ikan ɗaukar rai ya ce rabbi laula a hartani ila ajalin kare ta komi faka shauna an ka gida aka kawai sarukar yau mahadi abin da sa zai roƙi yi sadaka saboda tana da wa'insu abubuwa na ɗaya ita sadaka ta kima sari a su'i tana hana mummunar mutuwa to shi ko mutuwa ya gaze za ki san a ba shi dama idan ta hana cin mummunar mutuwa sannan na biyu tuɗifi'u alhaɗi'ata kama tuɗifi'u ma'un nara tana bice zunubi ta share shi kamar yadda ruwa yake kashe wuta sannan na uku tuɗifi'u gadabar rabbi tana bice fushin Allah domin fushin ya hanga zai gamu da shi ya ga tarin zunubi ya ga mutuwa zai yi ya ga fushin Allah zai gamu shi ba ta magani sai wannan lokacin da ya kamata ya kuma bai yi ba ubangiji ko ba zai ba shi sa'a ba zai ƙara ba shi lokacin da zai ɗin ba to tun yana da hankali ya kamace saboda haka mafi yawan mutane a yanzu sun ɗauki dukiya kamar wani abu musamman yara masu tasowa sai su dinga ganin beken iyayensu in suna zuba dukiyarsu inda allah yake so suna fako allah ya sa iyayensu kauce su su daina wannan daga ran da suka daina wannan to daga ran da sun toshe wa kansu kofofi na samu sannan sun kashe bayansu zuri'arsu ba za ta yi arziki ba wani tsatse ta zai tun yanzu ba zai isti isali ba ya tumɓuke mutane irin yanda ida albarka annabi alisa ma da da irin da ne yanda iya wa'ancan ya zo da azaba dare ɗaya ya share abin kamar yana tafa hannu kamar bai taɓa zuba kuɗi ba haka zai musu amma so da albarka na wa samu ba zai wannan afi amma zai cire abin ya bar su fanko zuri'a ba za ce komai ba saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala wannan duniyar an yi ta guri ne na shuka lahira gurin girbi ne saboda haka dan mai hankali in ya je kasuwa kokari ike yi ciri ba kafin kasuwa ta tashi bakon da yake raye a duniya so ake yi ta fafutuka yana hannu baka hannu kwarya hannu baka hannu ƙwarya don ya samu ici nasara koyaushe wani lokacin abubuwa suka tufke suka yi yawa in na so na ɗanyi rauni ko in yi kasala sai in tuna rahala mutane suka dinga tafiye-tafiye sai tuna ibn baɗuɗa ibnu baduda rahala ne tun daga danjata danjata ta nan yamma din nan tun daga nan irin ga tafiya a ƙasa hajjakarta a ƙasa ikwana itashi ikwana ita na kai rubuta tarihin din nahiyoyi na duniya a ƙasa ije ya shiga wannan kabila ya kwana ya tashi ya ga ɗabi'unsa ya rubuta ya gaba amma bai taɓa kwana biyu da lafiya ba tun da iki haka yi wannan tafiyar mai tsawo a ƙasa in yau lafiyar sa ƙalo to gobe zazzaɓi ke bai taɓa kwana biyu da lafiya amma sai dai wannan aiki saboda mai saboda wannan filin ne wucewa iki sa ubangiji subhanahu ta'ala ce da mu inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب halittar sama da ƙasar saɓanin dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali masu hankali su suke sanin haka idan ka lura yanzu da daddare a cikin dare muke za ka taɓa wato ba za ka taɓa sanin wato da Allah ya sa ba mu taɓa ganin wuni ba ba za mu taɓa sanin Allah ya halicci wuni ba da za a haifi mutum a yanzu mai da hankali irin namu aka ce a kowane lokaci sunansa rana da rana da haske har da zafi ba zai yadda ba to idan kuma aka jima wayan sa'awannin wannan daren babu shi sai kuma ga rana gare ya haske to kullum a haka ake yanzu nan gurin da muke tare din nan in Allah ya da awa biyu da za ta wuce sai ka ba kowa ba kowa duk inda za ka je ka tarar hanya ta cuɗe ana tafiya da kyar sha karfe biyun dare kawai sai ka wuce ma'anar wannan filin ba na zama ba ne babu abin da yake da wama a cikinsa da ya zo zai wuce da ya zo zai wuce da ya zo zai wuce sai ka tarar wani ba shi da komai a wulakance an ci mutuncinsa an kore shi akan wani abu daga bai sai Allah ya masa waɗanda suka yi masa hakan sai dora shi akan sai dora shi akan su sai su da karkashin sa abinda ya baka tsoro wata rana sai baka tausayi abinda ya baka tausayi wata rana sai baka tsoro to haka duniya take shi sa mai hankali yake hankali da ita sannan abinda yake ruɗa mutane a cikin ta muguriyat farko akwai iblis yana nan yana ta rura abubuwa sau da ke samu abokan tafiya wuta sannan zuciyar ita ma nafsu din tana da nata mummuna abu don tafi iblis tafi iblishi saba'in shari zuciyar kowa tafi iblis saba'in shari to ita kuma tana nata sannan sharrinta ita a habbu shi ne ilal insani mamuniya ba abinda mutum ya fi so sai abinda aka hana shi saboda ita ba ta son a ce an fita ubangiji ya bankara ta saka ta a kirji ya sa keji rufe ta don haka ba ta son wannan duk abin da ya ce mata ka ta shi take so ta don ta nuna ita ma ta isa to sai mutum ya kokari ya fi karfinta abin da take so ka take shi ka take shi kana ji ta in za ta ta fito da kanta ta yi ta yi haka ake mata to sannan ita duniyar daga cikin guguriyat akwai lafiya an wuce ji shi lafiyayye baya kawo bashi akai sai butulci ta zalunci ita wa'yansu abubuwa yanzu mai lafiya ya yi zina wannan lafiya da aka bashi ya yi zina da ita ya san kyauta aka masa kuma ni'ima ce za a tambaye shi akan da tus'aluna yawma izin anin na'i in ka ji zafin rana ka zo ka samu ruwa na fridge wani sabon tulu ko wani iri ne ka sha ka shirya za a tambaye ka ake ni'ima ce mutum yana zaune ko ya tashi miƙe nawa ya hana in ga dama ya ta magana sai awa goma yana magana ba inda harshensa zai ciwo mutum nawa ya hana magana haka yana ji wani ya hana mutum nawa ya hana ji wani ya hana waɗansu gani waɗansu an yi su duk ba mazaje ba ma ga su mazaje ne ma rauto ga akwai kuɗi a hannunsa sai tumbatsa ya ɗauka ba wani abu a duniya sai kuɗi sai ya raina kowa wanda kamar inuwa ce an jima sai ta tafi sannan wani ya zo a ga da magoya baya akwai jama'a in ya ga yana da jama'a shi ma sai tumbatsa ya dinga cika yana batsewa ya ga ya isa bai isan ba sai sa shi girman kai raina Allah kuma ya santa ke akan wannan wani kuma kyau na jiki musamman mata wani za ta ta bankara ta abin daga dama wata ta sare wa karuwanci sanda ana ta warici da ita wata kuma mijin na gidan za ta dinga masa barazana yau ka sake ni da ba da kida yau za a aure ni kaga wannan kyan ya ruɗe ta ta gode wanda yi mata ta yi wani abu da shi to haka duniya take ko mulki ko tarin jama'a ko dukiya ko lafiya ko ƙarfi na jiki ko kyau suna sa ɗan adam ya fanɗare abin da ya ga dama amma Allah ya sa ya gane to sai gane ni'ima ce sai ya gode wa Allah haka ilimi shi ma in ba Allah ce miki mutum ba sai ya fanɗare sai ya fanɗare ko wanda Allah ya wa ƙarfi a wani garin kakanninmu in ya tashi da safi sai ya ɗauki ƙaninsa ya dinga zaga da shi a unguwa ɗora hannunsa a kan ƙanin sai mai neman tashin hankali da musifa ya maru wannan ya maru wannan in to wanda ya sai masa magana ƙarƙarfa ne in ya gama zaga duk garin ba an sa sai ji dubu ta katuwar bushe ya sa hannu ya naushe ta sai ta girgiza ya ce mutuwa kin yi sake na gawurta sai lafiya ke nan ta ƙarfi aikwaran nan da ta tashi zuwa yana cikin lafiyar cikin mintuna ta ɗauke shi kafin mai wani sai ga shi a kabari ta ni ta gama da shi bai kawo haka ba sai tashin zance haka ake akwai wanda ya karatun ƙur'ani ya kama ya ji karatun ya tsaya sannan sai ce ni mafi ƙur'ani ne ni ma ƙur'ani matarsa tana ji su ta kyale shi in ta gaya masa zai ja sai da yara suka wanke alluna za su rubutu sai ta ce ku je ku ɗebi mala yara ne mala mu zo mu ɗebe ka kamar yaya malama ce ta ce mu zo mu ɗebe ka za mu yi rubutu sai shuru sai ta so ce ala saka maki da alheri ta ce ina na ga maka ba za ka yi da ka san qur'ani za a kwance a ɗiba kai da ba qur'ani ba ga ba ta kwance ka a ɗiba ba to haka abu yake duniya ta haɗari ne da ita yanzu nan za ta ruɗi ɗan adam shi kenan sai rabu da Allah sai ya faɗa gadari shi kenan abin da ake so ya samu shi kenan sai kubuce bai samu ba Allah ya kiyaye shi Allah ya faɗakar da mu cewa hu bi sababi zalika su saboda wannan ko da dalilin wannan dukiyar da suke gani da rayuwar duniya da Allah ya hore musu abubuwa yaskharuna minal ladzina amanu suna izgili ga wanda suka ba da gaskiya ga Allah mimman la hazza lahum fiha daga cikin wanda ba su da nasibi a cikin duniya zai faqarihim saboda talaucin su ka amma kama ammaru bin yasir da bilal da suhaibu duwan ba da misali da su a lokacin rayuwar maka duk ba su da komai sai ake musu izgili ayyastazi'una bihim suna musu izgili a larafa zihimu duniya saboda sun watsar da rayuwar duniya wai ta'alauna alaihim bil mali su ne musu dagawa da dukiya cha sun fi su sai Allah ya ce wallazina taqaw wanda suka ji tsoron ubangiji bi tarkin duniya saboda barin duniya suka ta hanyar barin duniya yace haula'i wa gairuhum waɗannan da ammaru da biladu sahibu wa gairuhum da wannan su har ila mulki yamati fawqahum yawm al-qiyamah su ne a burbucinsu ranar tashin alkiyama fi jannatin aliya wahun fi narin hawiya su suna aljanna maɗaukakiya su kuma suna wuta mafi zurfi hawiya ita ce tafi kowace wuta zurfi amin ita kuma hawiya ita ce za a sa mai cin amana ya ce sai ya ɗauko duk wanda ya ci amana a duniya a hawiya ake sa wutar amanar ko amanar mulki ko amanar dukiya ko ta magana ko ta ibada annabi alaihi ya lissafa abu ya fi saba'in daga cike ce har daura alola in mutum bai rike amana daura alola ba sai ya gamu da wannan ya far daura alola bana tashi ya ma sai a nuna mutum aljanna ga gidansa can sai ce amma ga kuma amana a cikin hawiya ya shiga ya ɗauko ta mala'iku ma bangaje su zai dinga so dana ganin ta faɗi ga sassa yana tsalle yana dake shi kenan sai ɗauko amanar sai ya sabo ta aka faɗa sai ya zo bakin gaba sai ta subuce kamar tarwaɗa shi koma haka zai rayu annabi ce hatta alola ita ma tana cikin amana in wata dinga wazo wazo bai tsara ta ba sai ya gamu da wannan ita ce wai ta mai tsananin zurfi ita mutum mai cin amana zai fada Allah ya kiyaye wallahu yarzuqu man yasha'u Allah shine yake arzuta wanda ya so fi darain a gidajen nan guda biyu duniya da lahira bi gairi hisabin ba tare da kididdiga ba in ya tashi sai ba mutum abin da ya fi karfin sai an tako shi kansa in zaka ce ma in kera kudin yake ba zai iya yin wannan ba haka yake a lahira ku sai ba shi aljanna arzikin da ba shi da iyaka saboda haka dan mutum yana ba shi da kudi to kar a raina shi ba san yadda za a yi ba mun ga lokacin da ubangiji a ƙarshen ƙarshen suratul baqara akwai aya mafi tsawo ita ce ayatul mudayana ubangiji yana ce ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu yayi wayannan ya saukar da hukunce hukunce saboda ita dukiya in ma kai sana'a ko kai kasuwanci ka same ta a dinga juyawa ta hanya ɗaya kenan ɗaya hanyar kuma ko a baka kyauta ko a baka sadaka ɗaya hanyar kuma ba kyauta ba ba sadaka ba kana da kuɗinka da komai kana harkoki sai wata harka ta taso maka a lokacin ba kuɗin to shine sai kai rance shi ma hanya ce ta samun kuɗi sai ka biya bukatunka in abin ka yazo sai ka biya ubangiji sa saukar da wannan duk da aka gama sai ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yana gaya wa kowa abin da yake sama da ƙasa na sani idan ya ce ka taimaki wani kaƙi yana so ya gaya maka in ya so ya sai mai da shi matsayinka ya kuma mai da kai matsayinsa shi ne ya faɗi wannan lillahi ma fi samawati ma fil ardi kowa ya shiga taitayinsa ya hankali da Allah bai hankali baya amincewa Allah saboda makarun lahi akwai tsoro sai mu ce yana ta kaffa kaffa ana ta addu'a ana roƙonsa don a samu a rabu lafiya a fita daga wannan filin salin alin ba tare da wani abu ya biyo baya ba to Allah ya samu cikin alazina yastami'una alqawla fa yattabi'una asanahu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rayuwar barzahu wata aba ce daban, ita ba duniya ba ce ta ba lahira ba madatsa ce, ko abin da Allah baya yi. Amma a sani. Mutum kamar biyar ko shida ba sa ci ribar masu alheri ya'ya yin iyayensu suna da alheri ba su fiye samun alherin iyayen ba kallonsu suke a mazaunin iyaye kaɗai ba masu albarka ba za su yi masu ma'amala iya wannan so da ka alherin ba zai same su ba sai nadiri haka mace mijinta kallonsa take mijin kawai ita ma ba za ta yi masa abinda za ta ci ribar albarkar da yake da ita ba haka makoci haka yake kallon makocinsa kawai zangar makoci albarkar da yake da ita ba kasafe zai samu ba haka wanda aka taso aka yi wasan yaran ta tare shi ma kullum wane ganin sai yake wanan da muka yi wasa tare haka yake kallo to da mace da ɗa da makoci da wanda aka taso tare sai kuma wanda yana niƙe mutum kullum yana tare da shi ƙarshe shi ma sai ishi shirye hana kowa hudda da shi kuma abinda zai ƙare da shi bai ƙare da shi ba to wannan haka ake samu biyar kuma a sani iblis ba wanda yake yaƙa sai wanda yake zuwa makaranta ya tabbata in dai za shi makaranta to ya fi ƙarfinsa to sai ya shigo makarantar sai ya yanke shi daga karatun da makarantar take aiki take sawa a yi sai zama ɗan makaranta ne a jiki amma ba ɗan makaranta a zuci ba so daga makaranta ba za ta yi masa maganin iblis ba don ko baya aiki da abu so daga yamma ba ita ake so ba lalle sai mutum ya nutsu ya lura da irin waɗannan sannan in mutum ya yi ayyuka na gari zuri'arsa ta daure ta bi to shi kenan alhaƙana bihin zuriyatahu sai haɗa shi da zuri'ar sanawa ma'alar nahun min amalihin min shai ba zai tauye musu komai ayyukansu ba Allah karimi ne haka ake yi kowa sai kai haƙuri yanzu a sahabar kafi karansu ba tare suka zauna ba shekara ɗari uku nan da bai haƙuri so ba zai zauna ba so ka duk wanda za ka zauna da shi mai alheri sai kai haƙurin zama da shi in ya sauce maka kaza za ka yi ka yadda bar kaza ka yadda kuma kar mutum zai wani abu ya ce a rufe masa sai an je an yi wanda in ya gani ba zai iya kuma magana ta riga ta wuce to ba a zauna gaskiya in an zo a wancan lokacin rabuwa za a yi kullum abin da nake roƙon Allah ya kiyashe mu sanin mutanen lahira kiyashe mu ka waye gari ka zauna da mutum ba za ka san shi ba sai an tashi alkiyama kai asara kun san yanzu idan aka sayo turare a kwalaba a kwali in ka karanta sai ka ga dukkan sinadaran da aka yi shi da su in ka samo ruwan nan fiya wata nan sai ka ga lambar nafjak sai kaga irin abin da aka sa calcium waye-waye duk sai an faɗa maka wato gurgudun abin da yake ci to mafi yawan mutane haka suke tsammanin Allah zai masu baiwa ba zai ba sai sun gani a rubuce Allah ce wani yana da ba iri kaza kaza ba zai ba shi ne yuminuna bil gaibi mutane sai su ba za su karu ba so da ba zai wannan din ba kuma kowa ya sani wallahi duk wanda yake tare da annabinsa inda ya tasa ta zo ɗaya Allah ya ba shi wafaka annabi yake kansa kullum garin Allah ba shine na je ba abinda ka san shi jiya yau wallahi ba shi bane wace gobe kuma ba shine na yau ba hatta shi kiyama aicin da Allah ya ce da annabi assalamu walal akhiratu khairul laka min al-ula duk masoyin sa kai ki musu so da ka sai mun yi hattara da rayuwa Allah baya rubuta sinadarin dan adam na masa kaza ba zai ba in Allah sa kana da hankali sai ka lura in ka je gurin da ake aika na alheri ka kokari ka zaba alherin ka dauka shikenan kar a yadda ana tafiya a jiki a zuci ba daya ake ba ba shi da kyau ba eh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jan hankali dangane da girman alƙur'ani da girma za a makarantu yara ƙananan da a zama da ilimi sittin a hannu musu shigo da cikin unguwa ba ma a jika ba a hannu suna wasannin su suna guje-gujen su ce allah ya jan hankali a kan wani alƙur'ani dai yaro bai san ƙimarsa ba dama sai iyaye sun nuna masa da iyayen da malaman su ne ya kamata su nuna wa yaya girman alkur'ani Allah bai taɓa sauka da littafi kamar ƙur'ani ba sannan alkur'ani Allah ce inda hula zikirun laka kulika wa mika da sofa tusaruna wala shi Allah tambaye mu a kansa sai ce shi ne wakakakka annabi alaihi da kansa shine daukaka al'ummarka kuma sai an tambaye ku a kansa wannan littafin mai albarka innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim a ummul kitabi Allah ya ce madaukaki to wanda a ummul kitabi yake haka to nan da aka saukar mana da shi fi suhufin mukarrama warfu'atin mudahhara bi aidi safara kiramin barara haka ubangiji ya fi suhufin mukarrama yaro yana faran kan karatu an dauko masa daga ba ba dauko inda zai ga girman qur'anin ba amma ka dauko masa daga ƙasa an yi masa juz'i biyu yana dauka yanayi ana sa shi yana dauka yanayi in ya ƙure shi sai a kawo masa mai izufi biyar Allah saka su sharu bala da alheri suka dinga rubuta irin waɗannan abubuwan don tarbiyyantar al'umma a ɗora al'umma ne a kan tafarkin annabi alaihi Allah saka musu da alheri sirri ne da shi sannan aka zo a ƙarshe aka yi mai izufi ashirin to daga ran da mutum ya kai izufin ashirin to sai a ce a je wannan yanzu izufi sittin za ka dinga ɗauka in zai sai a je ya yi alola ya buɗe ƙur'anin ya ɗauka ya saka cikin takarda ya sa alama ya ɗaure wani daɗi mutum zai dinga jiwa nema na zama mutum in zai mayar sai ya yi wuraren da ake yin karatun wuraren da yara za su kama ruwa an je an aje gwangwana ya an zuba ruwa kowane ko da an yadda mai ɗaukan ƙwallo zai ɗauka ko ba shi da ruwa ce to amma kai je boli ko ban gari sai ya tsarki a jikinsa babu ko da ba shi da lura sannan ya ɗauka to haka ake ta yi irin wannan wannan ita ce hanya da ya kamata a dawo da ita a ɗora yara ana haka ana haka tare da karatun da ganin girma ana sama ana sama har a to in ya gama ya sauka to kuma sai taho daga bakara ya wo ƙasa shi kenan sai taho da hadda yana ta yin abinsa to da haka ake yana ga wataƙila shi ne za a tarbiyyanci yara su san daraja ƙur'ani amma yaro ya zo ka ce daga bakara je ka ɗauko masa ƙur'ani izufi sittin ka taho da shi ana ba shi ai kaga ba zai ka girman abun ba shi kuma littafi alƙur'ani yana da wato hususiya guda biyu yana da kasiyatun nuduki yana da kasiyatun tanawuli kasiyatun nuduki shi furta shi ba yadda ake karanta kowane littafi ba ne shi sai an nakalta maka yanzu in ka zo ka ɗauki alif da lam da mim ko shi ne a farkon suratul baqara amma shi ne a farkon suratul shari'a alam na shara amma ta iri da ake fasa ake karanta su a cika hasiyatin nuɗuki kenan nuɗukinsa sai yanda aka ce ake haka Allah ya saukar haka zaka sai hasiyatu tanawuli daukansa duk littafin da ka sani tun daga zamanin annabi adam sai har Allah ya nade kasa ba irin qur'ani shi kadai ne littafin da ba a yadda ka dauke shi ba sai da alola amma duk sauran ka iya amma ban da wannan wani abu ne daban Allah ya mana baiwa da shi wani wata alanawa shi ya damu da qur'ani da kyau wajen asawakar wahayi nan da nan a rubuta a tattace tantance shi a karanta ya tabbatar haka yake duk wanda ya musulunta ce a je a kai shi gurin wani a koya masa qur'ani qur'ani dai qur'ani dai qur'ani dai saboda shine tsiran mu kuma shine jagoran mu shine ran kuma har yau har gobe in muka sa shi a gaba zai sake busa mana rai domin ba kowa ne yake taka doron ƙasa yake da rai a gurin Allah ba ba kowa bane wanda ba iya canza wani abu banna ta zo ba zai hana ba ba sai a gurin Allah ba mutum ba a diwanin ubangiji baya cikin halayya rayayyu ran da so ra sai tashe shi to man kana mayyitan fa ahaynahu aj'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas sai ya baka wani sannan kake rawa diwanin sa a rubuta mutum wannan littafin shine zai iya raya mu busa mana rai mu sake da kan daidai in dai muka rike shi yadda ya kamata mu rike shi komai muke so akwai eh kokari yaran ai musu wannan a nuna musu girman Qur'an da wanda yake da Qur'ani da yawa ni da yawa dan naje guraren da ake sauka Qur'ani da kuka nake komowa gida to ran da za a yi saukar sannan ya kamata yaran su san darajar qur'ani to a ran nan malaman makaranta suke zuwa da darajar qur'ani sai wani da wani ake samu wasi haka ba in aka zo duk wanda yake da zuma a hannu yake da hannu da shuni ko ya sai ana ta kambama shi malamin da zai darasin ba a fiye mai da hankali a kansa ba wani ma an yi sai an riga ana nemi guri a zauna amma wani da an jima sai a faɗi sunansa ana ƙara ba shi haƙuri wai kai ya ƙosa daga ran nan suka gaya wa ɗalibin cewa wannan makarantar ba wannan karatun Qur'ani ba shi ba kai kayi wanda ya zo zai koya maka shi ma mu damu da shi ba ga wannan muka damu da shi saboda in ka girma dauki waccan hanyar ka da a aikace suka sa shi ya bi da Qur'ani sai suka sa shi bai wannan littafi malam ai sai an yi a hankali kai da muka jin da malai Allah ji kansa za a yi darasin malamin da ya zauna yace to abinda zan karanta maka yau sai ce malami na wane shi na kalta mun na karanta yace kwabo da kwabo kamar yadda ya karanta mun haka yake yi mun ijaza shi ko malamin sa wane shi ya nakalta masa ya karanta yace haka yake shi ko malamin sa wane sai da ya je kan ubayya dan ka'ab radiyallahu anhu yace shi kuma haka annabi sai na kanta masa yayi annabi sai ce haka yake kamar jibril ne saukar da shi amma wa ya ga girman abin da yace malaka kaga kaga wannan ya zo ya ba ruwan su da wannan ya karanta ita shi sarkin Kano Allah ji kansa roba yaro mun je za a yi karatu lokacin da malam Sani Hassan al-Muqri'u ya zo Kano malami ne ya koyar da ƙwar'ani ba mutum ba har alamul jinni koyar da su yake har alamul jinni koyar da su karatun ƙwar'ani yake ya zo ya same ni ran asabar ana ruwa da malam aminu na kurna wanda ya rasu marigayi suka zo muka gaisa ya ce kanan nan taku ba jiha ba ce kanan ku daula ce ki ne mamakin garin nan shi yana zuwa ne gari ya ba da hasken ƙur'ani ya tafi in ya tafi ba zai dawo ba so da ya yi haskaka ya ba da amanar annaba sai sai gaba amma ya san ƙur'ani fiye da duk inda ake tsammani malamin nan ya zo ya ta koyar da wannan littafi aka yi sauka ya naƙalce karatun ran da aka zo za a yaye ɗalibai kuma aka zaɓi gwanaye za a ba su ijaza ƙira'atar wa ƙira'an sarki yana da inda za shi daga Allah jikarsa da ya ji an karanto wane karatun nan da iya yanzu haka na naƙalta masa ni kuma malami na wane shi na karta mun yanda na karanta ce haka yi haka dinga tafiya sai da sarki ya ji an kai kan ubayi dan ka'ab radiyallahu anhu a tasalsul al-ali a safa su yace qira'atan wa qira'a an kulle to wannan littafin aka ce Allah ce make mu ba mu ikon ganin girman sa kuma wa salaman wa sala illa bil hurmati wa ma kada man kada illa bi tarkil hurmati kowane duk kaga ya kai wani guri to da ganin girma ne an ce halilul husari abin da ya bashi daraja kenan wajen karatu makarantu gindin itaciyar da yi karatun har ya gama rayuwarsa baya wuce ta a mota in an taho a kai yatin kasan nan duk da wannan in an zo gurin sai dai a sauka tsaje motar ya sauka a ƙasa ya wuce saboda girma gurin da ya koyi karatun ƙur'ani kaga alfarmar da Allah ya masa shine mutum da aka samu a wannan zamanin an shigar da shi rauda ta annabi aka fidda kowa aka jinkina bayansa jikin jikin wato mimbarin annabi ya karanta suratul hujurat kara girmamawa ce ta bashi wannan Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qira'atan wa iqra'a aka ce kira'atan wa iqra'an wato ka karanta a kanka shine qira'atan iqra'an ka karantar da wani qira'atan wa iqra'a eh samun bibi an baka dama ka karanta a kanka kuma an maka izini ka iya koya wani in ya koya kwabo da kwabo kai ma ka iya bashi irin wannan ijazar amma ba sai an kai ruwa rana ba kai yadda mutane suke bai da mutum a zo a yi karatu an hasa in yi karanta aya ɗaya ko biyu ko kuma sura ɗaya ko biyu sai ce amin ijaza da shi da zuciyar mutumin ya yi min ijaza yawai bai shi a gurinsa shi ke nan har ya iya wanda malamin nan da aka zo suratul zumar sai da ya fidda a hakamu na kira a guda 800 a karanta ta ko ba wanda bai ba da misali ba faɗa da kai wuce ba duk sai da ya kawo eh an yi daman da ya zo in ya zauna in ya fara karatun na sai dinga hawaye sai dinga ganin kamar annawar sai ke gani ma haka aka bashi ya tafi sai wani amma ne sa'a ne sa'a da ne duk karatun da yana ɗauka ba mutu ba su ba a damu ba a damu ba ana ɗauke shi wannan na sashi tattara mun yayin babu Allah ji kansa shi ne tattara su da aka sashi a plate wanda bai gama ba shi ne hanzu ba a shigar ba ma ka ga mutum